ba ko da mafakan ba gurin ka ثم لتنبي على النبي بعد قاضي وما تريد وما بعد الدعاء بعد الدعاء وذلك لما ثبت من دين ابي بن كعب رضي الله عنه ولا ثبت له حيث ابي بن كعب الا يراه عندما كان يسمي بالناس يهوي عمر بن الخطاب lokacin da aka sanya shi zama ya yi wa mutane biyu za a wani da ya ta awar ɗan ƙasa. Yanzu da biya wa rana da yin misali idan Ramadan ya zo da an shiga wani da biyu da kuma biyar zuwa ƙasa yana fara a addu'a da ya yi na ayin kufa na tsiri wa kafin. Wato a yi musulmi ne ya wa musulmi addu'a kuma da kamar da ake ciki. Da kyau ko ana ya so ka al'ummar musulmi na halin da suke ciki na Filistin da na Najeriya da suke fama da matsala a jiri. An gane ko, to ka sa ka addu'o'i wannan lokacin da ya kamata a sa al'ummar musulmi a ciki. ana cikin wani yanayi da ta gaya wa Allah. Kaga dole liman bayan ya haɗa da alƙur'ani da san ma'anoni addu'o'in da zai biya shi. Ba ran ban mun ya ke cewa ba mu haɗa kai ba. Abu da wasu alamomin su ke ba za ke yi ba. Ka san addu'a da kake biyawa kuma su ake kai ya zama waka. Yayin da liman ya zo yana yi ya zama yin shi waka kawai. Yana yi yana Allah su ake yi da surar. Yana yi yana hararo ma'ana. yayin da yake biya su ma na bayan da suna hararo ne ke ba wannan shi ne kan da rayuwa to shi ne ma da yake bi to mu bi da ni sai da alima ya hadi Allah da kaka ko da haka ya tabbata da zaman yan malamai da rawatu jagorori zamanin da ya Umar bin Khattab kan ya al'asar ya zuwa haka an samu haka da gare su cewa wa kalu ya amina kafa a wani addu'a da goron gudu a cikin gado suna tsine wa babarai kuma tsine wa babarai ba ta hanyoyi ba ba ta mutu na kawai ni ba ba wuya Allahumma jannina sabara da wani nafi Allahumma jannina jannina Allahumma alayka bil yahud kullu wa la adri ba ta kuma kuma kowa wanda ana yi sannan kuma idan kullu addu'a da ta fara ta ce ya fara ita duk ino ba ko da ya zo ko kuma ya hawa da ni ba in ya ko ya ji dan da ko ni ba ko din ko kuma ya hawa da ni ka ji Allah ya rubuta wuce kuka ji ke da kuma ka ji ya hawa da ni ya hawa da ni ne ke ba ko din da ka bare ba da ita ba da kowa ne da jabariya ko da ka sai ka kun da za ka yi aflai wajen addu'a ya kawo ya ji ya dan jalali da kira irin wannan sura ta Allah yanzu ne ma da yake ga jira Allah ba ba shi da sabar da gari ne kudu na arziki da ga da addu'a ya ubangiji wato fakire wa kafiran da shine kafi ko dole da wato bi ma'ana da wa'ina da wato ai da wa'ina da kafiru Allah wato fakire wa kafiran da ya fito da alƙalin shi ke so da mutane ga wani babban hanya a gurin Isra'ila don yayin Isra'ila. Wai kwanci gona rufe da suke ƙayyata manzanninta. Wala yu'minu da jiwani ba su alƙawari ba su imani da alƙawarin da na azaba da kuma rahama. Kaga wanda aka kawo su na kowa ba, yawwa. Wa kana ba bayna wa kana bayna kalmatihi Allah ka fassa a tsakanin jama'i da wuri da Allah da yau da yau da kafani. Idan wannan yawo ya zanta da wani kuma da wani da yake kariya da ba haka ba. Shi ne abin da yake gudu wa kali gona kan da ke. Allah ka fassa a tsakanin jama'i har da ke da zama daya. Wa an ce fi kuro da yi mai roba Allah ka biyo wa tsoro a cikin mutane. Wa an ce a yi mai rijibala Allah ka biyo wa mutu tsawar da wasa da da azabar ilahun haka ya ubangiji da yake canza masa kuma wani canza da wata irin wannan addu'o'i wajen ya yi zama har yau Allahumma iya ka da abu wa laka musalli wa nafsi wa ila ka nas'a wa nafsi narju rahmataka rabbana wa nakhafu adabaka jidda inna adabaka liman alayka mulkin ko addu'a ko nan ko addu'a ko ko kun da ina da da ko da da ko nan ko اللهم إياك نعبد يا أمتي كيف أملك رضا ولك نسلم دليل التي سلم ونسجد التي سجد وإليك نسعى sauki da kokari ya gaba ɗaya zuwa gare ka ne ya Allah in ayyuka da dini ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يوافق أجر الزهد مع نومه وهدى القرآن ونحن كما نجي جزاوة من البطل ما يعرفه نسعى إن سعيكم لشتى فلا عملكم كنكم يبرر لك أي مقال ونحن كما نجي جزاوة أي نجي نرجو رحمتك ربنا يا ولدي رحمك التي بنا التي قولنا ونخاف عذابك جدا ما ترى عذابك من الم من الجد إلى عذابك لمن عليك هذه هل عذابك غير رحمته أكل كل ملئ لم يجيها إلا إن أن أباك بجزاء عذابك وما لا نحدث أن نبي يوم ليس ما يفتح الدعاء بعد صلاة النبي وتأتيها القرآن الكريم يستحب لمن صلى الوتر أن يقول بعد صلاة حيث ظهر يسلى وجهه وقال ما يجد المرأة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال في فضل الأجر فيها لا بد أن تبرد عليه أنه قال يقول بعد ما يسلم لا تكون أدواء عليه كما كنا في مهجورة بعد ما يسلم وجهه أنه سلم ركع التنجيل وهذا إذا لا أريد به سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات فأكل يرضى بها صوته وأتوكل في غيره سبحان الملك القدوس فليس يجري استغفار عن رب الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ووجد إذا عظم على تجربة لكن ندوة الوجاد سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس كيف نسجد مريم أنا أكل wannan suna ba ba ta yi suka dora daga yau da tattubu wucin da an ba ce ba ce a rawanar da kawai yauwa da shi ne ma da yake sun mai kudu ba da zai da ba da wata hada a cikin gida kun kuma kuma a rawanar ta zama su ba za ka mutu da nan duk mai kudu ba da zai da nan zai fara wani ma ta wani wata a cikin gida a cikin gida abin da ya gangaro da zai da ne ana kawo a kai da أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وجهه الذي أتى أنكم مثلا في هذا اللهم إني أعوذ به ذاك من سخطه وبمعافاتك من عقوبته وأعوذ بك منك لا أوتي لا أوتي ثناء عليك حتى تراك عليك على نفسك والله الذي يرسل على رسوله اللهم أعوذ بك إني أعوذ بك من حسن وأعوذ بك من wato ina neman yardar ka bin sana da ina neman fashewa a garin a garin da ta hana ni yardar ka ka raba ni da cikin ka wa bi mu'aba ta da ina hukuma ce Allah ka ba ni lafiya ka raba ni da hukuma ka wa auki ka min ka ya ubi ina neman sani a gurin ka la ubi kana da ka ba ya kudi da duniya ko a gurin ka ya Allah anta ya ubi ya gurin ka kuma a da Allah ne kamar yadda zai hukunta kaga wannan ba ya kuke zama ni sabo da ba domin ka ce duk abin da kai bukar da shi ya Allah ina roƙon da shi wanda kuma Allah ya roƙon da shi ya kina da yawa kai ba za ka iya faɗa shi ba kuma abin da Allah ya roƙon da shi abin da ya fi kyau da ya zo shi yau ne ruwa ya zama da shi ya zai da yawa ko amma yana da tambayin hannun ka kake domin kallon da ya faɗa ba ka ko wani sufi wani ɗaura a wani aka zo wani sufi ya zo yana shi ya zo marokin da ya gani da shiga da addini da marokin da asin da ni sai zuba an kai so ka zuba ha kun da yi a zuba wa wani shi kuma ya kasa da shi ba wawayen Allah ba su yake ne shi a wurin da zuba ha kun da yi don kun kun biyu kawai haka ya rika zara aka rika dariya amma shi ko a jikin sa kawai yana kamar da jawa kaga yanzu da yake amma kullum da yake faɗa jawo da yake in za a ce an ta gaba a sanar da alalatu kamar yadda ke yi gaba da Allah. To, addu'a ce ne, ban kai, a gawo da yake, ya ake biyo mutum ne ya wuce wa kai ba. Shi za mu kaji wannan littafi ya sa mana sabon abubuwa da duk shekaru biyar da muka yi a baya ba mu taɓa wasu matakin ba. Ana gudun da wanda ya gudun da wanda ya ce a addu'a a halin da ya ce a أن ما بين ثلاث أيام لا يدور الفجر وقت الفجر تقول المنزل بالفجر تهذيب وتهذيب ما هو تهذيب لجهة alama ta cewa an da ma bai da salati da isha tsakanin sallar isha da a ila ino da fajr har zuwa kullowa da zuwa lokacin da yake da lokacin wuturi wanda hada saboda haka ne ya alamu an da lokacin wuturi ne ba a salati a salati da isha ko yau da kuka ce yau da ana sani kenan ko ya ana ne sani lallai lokacin wuturi in ba a salati da isha ko ya sallar isha ne وليس الله هذا وتفائدة كل ما فينا يجلى تجمع تأمين مع المغرب أن يروى الجمع كما سنع يوم أنا جميع يكون كل عام يجلى مغرب الإسلام يقول أن يجلى لو الإسلام لك يجلى الإسلام يمكن هذا ذلك يمكن أن يجلى يا أهل الفطورة لو يجلى الجمع أي wasu ya ce ana da wata yi wa wata sallar ka kuma yi yana da zama sallar ka zai ka tafiya ka kuma ka jira ma sai ka je gida wa da haka ba su sallar wasu daga cikin magabata su da ba su a kan cewa an da wasu kabu da kuma su ina da lafi kabu lokacin sallar wuce ne yana jayuwa har zuwa lokacin da zuwa da alzubin ne lokacin da alzubin ne wani zai kawai da an ba su sahara in ka aika baka da wani da ka abu da wani da ke sa abu wa sanar da wani ba ta da wani ta da ta da ta da an da wani wa rubba ma ta da wani mutuwa ba da da zuwa ibadi fa qawla kala sai da yawa suna yin wani da sun kuma ba ko da ne da wani da ko da ne da wani in ya kaji ya ba da wani da ya ya da nan dai abu da ne sai ne ka abu da wani da ne da Allah wasu da cikin magabata suna haka amma wani jumhuru ala qawli al-awwal amma dubu duk da ba kan magana farko ne cewa ba ta yi a lokacin ne ba ka zuwa ka biya ta bayan ta yi zama a zuwa da kafi ni ma na kuma zuwa da wannan duk da cewa wasu zama da amfani ilimi in ka ga wani yayi kuma yana da dalili ko ba ba za ka saka ajiwa ba za ka da ajiwa shi ne amfani da shi za a ba idan mutum yana da bincike ko yana da karatu to za ka ga yana sauƙaƙa wa mutane wajen wajen ganin kowa bai gani ba. Duk wani da mutum ne ke sawa a kan da cewa da kai da wani da yake. Amma idan ka tsaya da kan da guri daya to za ka ga za a ga ne ne kuma ka ga dukiya ba irin da aka yi sai ba da ba. Wannan shi ne abin da malami yake. Malami yake a wannan ba da wani rikira duk wanda wani ya guje ma wannan mutum ya haɗe ba حتى على صلاة الفجر هل وقت الفجر يجوز فإنه يسميها ما بين صلاة الفجر إلى الظهور وجود هذه فكان دل أجواء جوا حتى لا الله وقت بعد ولا هذا لا يقصد بها وجود الصلاة ليس أمر إلى الخطأ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حجه دون في نفسه أو تعبر عليه به فقال لا تجد بلسانه أو عن شيء من القول أو لتسجيل في الدعوة وذلك يا دار لك أبو مزاري بيت بني ربي سيدي وأنا سمع مثال من الجهل وقال شيء من الجهل بعد ذلك بيجي أي حالة وكذا تجي الجوار قال لي ما يجي بركي ولا أبو أما ولا أبو يجي الجوار لا تجي الجوار كيف تعالى تصور هذا وكل ما أبو كذي بدني ودي الكل في كما هذا الجهل sai kuma gaskiya ba ce to shi ne ma da yake kada a kan ta'ayyar wannan annabi ba ya ba ba a hu ni ba bai da salati ba ji da salati ji an gane ki je kan da tsakanin sallah azwa da kuma sauran sallah azwa duk wanda yi wannan zai ne kawai da ta tsakanin sallah azwa da azwa كتب الله له ألا يجب أن يتعلم ما يعرف من الليل. كيف تأتي؟ ما يجب أن يتعلم ما يعرف من الليل. kuma wanda ke wani kai ne ko shi ne ba shi gona wanda da shi idan ya manta sallah ba da ba da fara idan zai sallah shi sallah ba da duk wanda ke jira abin da ya saba ya yi da shi yayi da kudi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عندكم بدون في مسجد وجود كبا أو نسيه قول ربك وليسلم إذا ذكره يسلى في صلاة إذن يتبع وإذا صلى على هذا إذن يصلى بدلالة لم يصلي على وجهه يقتدي تقول إذن يصلى عليه بدلالة لكن لم يصلي على وجهه لا يملك وجهه وهذا يأتي به هذا ما إذا دعا ربي للجرب الله إذا كان الله قد جعل ربي لكم وما وجهه يجب على وبيت الذي يأتي راجع يجري ما يجري ولكنه يسليها كما إذا كان في سبيل قد تكون يوما كما ذلك فإن كان معتادا على أهله زاد عليها قطعا لأن أصاب ولا أهله قال صح عليه كل نظام يجري بدي yana samun gobe zuwa bakwai ya samun gobe kafa zuwa an gane aiko shi ne abin da yake shi ne ba yake ba man fara maka ya an yi da ana zikirin talatin da kuma ba ta ne wanda ya san shi ya yi da ya mutu ya ba ta kafi da kabila da halar kaza wanda ba ya yi gobe wai da ba ne da ne ya kauka da kaza wa fitar idan da ya saba shi mun gobe ya yi gida wa haka da haka yake har zuwa yau da gaba a kan ku in tsari da kai za mu yi yanzu tsari da gida ko ko sai da abu da aka da shi ya ta da yi ku ya a kuwa ga kai ku ko ku mun yi dai da da yi ku da biyu ka ga ni da yi ku da kai ba nan yanzu ne ma ne ji a wanda da da wa haka da haka wa zalika lima wa da da aisha أو لا تبت زوج أو ابن يبلغ ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فاتته الصلاة من المريض الذي هذا في إذا صلى بدي وضع وكيف يبدأ ذلك من وجه زوج رجل الله أنا ما إلى رجل الله ولا أدرك لا إله إلا الله إلا جلاله في سبع من الوجود وأنت إلى وجود الوجود وأنت تعرف أو إن يكون والله إن هذا مثل هذا الرقع بدارة الذي ولا يجوز رقع أبو مسعود دار هذا رقع أبو ويجوز قبل الاجتهاد في العزل الأواخر ما يجي ولا يجي بدعاء داخلة يجي بدعاء أبو مسعود وتعالوا إلى الكلام ذكر قالوا لن ينزل الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر العشرة الذي هذا الذي هو وفيته an yi duka yi da bin ibada yana zagewa wajen addu'a wannan da shi gaban Allah wani yake ba da yake ba ma la ibada wuce kai kina abin da ba ya wani ba da shi abin hadisi ya zo a hadisi ba da sallallahu alaihi wasallam ibada da al-akhira annabi ya kuma ce don goma da shi da shi sai da yin jawabi sai fara zage da shi za mu kuma yi da yin jawabi abin da ake nufi sai ya kaura cewa iyali wa ya ne da ni ومن يرايا جرمها ويطلع عليه وهو ساجد ذلك وانتهى ذلك يوسف وكم انكره بمعنى ان يسجد للنساء هذا هو التوفيق عند جوالك للجن وما يسألوك في قول في المثال وكالله من العبادة الذي يضاعف الأمر الزوج نفسه والانتباه وأماتها لنا إلى الطبيب أما من لا دخل إلى الطبيب هو التقوى فلما قص الله هذه الليلة من فضائل عظيمة وإن على أيديكم في أن الدرجة يكفي قال الله في الجمع بل أنزل سورة كاملة في سورة في في ذلك ألا لا تكون سورة تسعة أبعاد حتى لو لم يكن هو قال الله في ذلك وألا تكون سورة أبعاد قال تعالى ألا يكون ما أنزلنا من متصوفا في أدوان الذي وما أدرى بعد ما يقول أنا كان يقول كمان الجهالة وتذكر الجرائم المعارف لا قول لما ذكر ثم الوضع ثم كان التعليم وكان الجمال وكان الناس فاتين عام الكلام إلى يبين الكلام هو قرآن الذي أمر عن الجهاد ولا يقول له وأن سورة لا رب ما يقول الله يقول من توقف الكلمات كمان من توقف القرآن يعني من يقول الكلام ده من يقول الكلام وما هذا ليس مالي ليس كذا kamar ka ce da wani ne ko ka san me yake da kare ko me yake da kare da yake da kare da yake da kare da yake da kare da ba da wannan ya ya ko wata bi wata bi mun ke kawo ka bani da uku ne da wata bi ya ce da kafar da yake da kare a cikin ba mu kafar annabi ya ce amaru ka bi sura ko in duniya ta zo ƙarshe wanda za su shekara sittin saba'in a al'umma ta ɗan ne ne ɗan ne ne in ka ga ka shekara sittin to ka gode wa Allah ka shekara saba'in a duniya ka gode wa Allah eh ba ko Allah yake ba ku dai da da zai kan kai da kai da na da ko da zan da ba da su malaiku da malaika jinsin malaika ake yi ba su wani kawai ba su ba malaiku suna fuskakko wa ruhu biya har da ba malaika jibrilu a cikin don a nuna ba girman dara ranar hajji shugaba za a yi gaba ɗaya malaika jibrilu yin ne ba su yi da izinin ubangiji min kulli amri dan ko da yawa da mai rana ake hajji kuma Allah ya sa ko ka aure a wannan hajjin za ka sa lokaci ka tsaya da goma ka ji idan ko Allah Allah ya ɗauka wuce ko ba da zuwa ba ba za ka jira ruwa in ka ya jira ko ya ka jira amma sai dai wannan da kai ka bar Allah Allah ya sa su ne ba ku a wannan ran wa aure abin da zama da zuwa ka fara domin lokacin ba su tafi sai a zo a rubuta cewa wanda ya ji aure wanda ya fotu ko ba su da gaba ko ya rubuta su suka duka ba su kuma da ibada wa Allah da anan ba da yake ba ba dole ba ya ce sai da suka samu da yake ce duk da dole da lokaci da Allah ya ci ba a wannan rayuwa ta ji duk abin da kake nema a wannan lokacin da kake nema a lokacin Allah ba da kiyaye ba ku kuma a lokacin ake ba da kowane ne duk abin da zai faru a cikin wadanda da yake wato a daren da rashin daren Allah zai sa malaiku su da sun ta ba da wanda za su yi a shekara da wanda za su rayu wanda za su hanyar zo kullum to da kun ba sai aiki ne dai da ya kamata da yake kuma Allah ya za ka samu aminci a wannan daren shi a cikin daren a ta wannan ya fage har a gudu da kullum kullum da faduwa ba har kullum a gudu cikin nutsuwa ce za ga kowa yana da shi ana da jaki zai zai kawo da mu a ni ba gari da hadi ne da ina da kwallon wannan da amma a kawo da da ta ya ga dare ne wa fi hadi da tabbata da zanin malaika a dare ne ba shi ke sakuwa wa fi jibril alaihi salam cikin da hada malaika jibril wa huwa al-maqsud bi qawlihi ne ba a wanda ake nufi da fadin sa da zanin malaika to ruhu fiya وهذا قاله بعض المفسرين أبيت مثل الاجتماع لو تفسير الشهداء وفي هذا من القرآن جملة واحدة أجل أن يتفوت على القرآن الشوقاية أي ممكن أن الكوفي وراء الفرق أن تفوت الكوفي وراء قال تقول الشورى قال تقول بسع ممكن يقول قال تقول بسع قال تقول مهلا القرآن Idan yake gaya mana da cewa wato a bayan launin babu da launin babu da launin da ake da shi kamar da duniya. zuwa ga bai da inda a saman duniya kun je da aka kawo da shi da kana da kuma da ba ta Allah a da ne da kare duk lokacin da aka yi aka kawo shi amma shi ma ne yake kun ma da da mufassara da na da aka kawo da shi a rabi ala hadil wa qai gurgurdan faruwa wani abu wani hadar da faruwa wani in faruwa alwaqai wala hadar abubuwan da suka faru في ثلاث وعشرين سنة أو في سنة عشرين سنة هذا هذا الصوت هو من بطل ذكر ربع جملة واحدة فكان فكان الحج أشهر معلومات sannan wadaya ce kafinta hukun wasu rabuwa a tsaye gaban islam ويسأل لك عن الأهلية قل هي مواقف للناس والحج وليس البر بأن تأكل بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى وأكل بيوتا بتكامل تكون بعد أكل تجدي دعونا بهم الشفاء وكل تكامل الشفاء وكل وما الحج أجر معلومة منها في كانت تعلم جبه وتعالى بتوقع وما فأجفاها تجد الوقت العدل والإنبياء في كانت تجدي addu'a ne ke nan ba aya ba aya ba ta kawo shi ba ku kare shi ne tsawon shekara ishirin da uku aka saukar da shi ina biyo ba rubuta ne mai fito ku sa aya ta da guri da in jera ayoyi ba ita da aji aji annabi ne yake ku sa da guri da eh yaji ya mare yake ga mana anan kaza da sarawul mufassiruna an gida abbas wa bani haka ba malaman tafsiri suka faɗa da ibnu abbas da duwa tafsirin ibnu abi hatim za ga wannan magana kuma za mu jumhur da ulama kuma mazhabar mabiya yawan malamai annabi ya tafsiri ne kawai ta kan ya ce da umma da ya tafsiri da ya ce ban zuwa al'umma ne kawai wani zalika kullu an gane ko fa wato ma da ya ji kuma wa lidalika kullu da kuma abin da ya shafi wannan gaba ɗaya wa yi ta haku saboda haka an so ta aiki ne na tsarkari da ke zari ne na tsarkari wa yi ta haku da har ya fi ajiyar lawasu ne da ramadan an so ka ke zari ne na tsarkari a goma ƙarshe na ramadan wa yi ta haku da har ya fi ajiyar lawasu har karfa ba ma neman daren a odd number daya ashirin da ɗaya ashirin da bakwai ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara a wannan lokutan وجمهور السلف ان عليه السبع والعشرين من رمضان اما وفي يوم مضى لكن بعد سوى ولم ترد من اعطاه والعشرين وقد وجه رمضان وليس بالليل واستدلوا بذلك بأدلة منها وقالوا دليلين بعد دليلين تدخل بعد الله ولا عند عباس وبين يعود الى اللون الاولاد عباس ومن كان في قوله تعالى قال في سلام حتى مطلع الفجر وأن لفظه هي سنة وما لفظ النبي بعد كلمة رقم سبعة وعشرين والكلمة تعلوني على مبادئ في الدولة السلطة إن هذا هو كيدا هو بيقول إذا كلمة ثلاثين إنا أنزلناه في ليلة الكفر القدر هدوء كثيرا فكما هو هي بما تجربه kun gane shi da yin da su eh wanda kuma da sabon su ba ne hawa da da hawa da hawa da ta fara su ba da yin da ba amma wannan shi ne bidiyo ba da sabon hawa da da kan mu mun da lissa ni na ga wannan da wannan in ka lissa ba ina da na kan mu mun da lissa ko da hakan ko da ko da ina zai ba ka ji kalma zai ji da sai ka ji to sai ji da ba ka ji da wannan da ka tunda an ce jiya an gane ko sun yi wani misali to yi zawa da kan mutum ne zai sauki da azumi har ran ishirin da bakwai in ba ka kwana a harin ruwa za ka samu duniya kowa wanda ya kawai zuwa sallah ba ranar da ya ji ki ka aiki balan da aka yi da kuma in da ya da ya ai da da ba a ce ka kawai ran alamin da ya zama ka kuka dawo in ka je da tsofaffin hannu in ka taɓa zama zama hannu wallahi za ka je a harbi ka zama arziki ba ku amma in ka tsofaffin hannu wanda sun saba zuwa mata tijar da wanda ya saba zuwa ku za a gaya ba ko ba ba na kala sun sun saba su zai ka samo ni amma ba ka zai ka ana yi ka ita mun ka biyo saboda su zai ta ta rediyo ko ta talabijin ai ka tsofa ba ku da rana kowa zuwa yi kowa ki zo da su kowa ya zo kun ka yi da ba sai kuma da ba kan kowa kun da ku ji ne ko kowa ku ji ba abin da zai ba ka mamaki ko ba ka wani gosu ku ko kara ku ji ya ko ji da ba ko to mu da ita ba mana ko ba ga da nan da ne ji ba kowa zai kunce ka ba to su sun kaura kawai kowa saboda haka kun ga ba karatun da malam zai yi ba karatun ba haka yake ba وهذه كلمة رقم 27 لو هتبقى أهالي بداية السورة ثلاثة لسه بقول كابوس من زين لكم لسه بقى الجنة بقى الجنة الجنة بقى ثلاثين الجنة دي بقى لكن كل من هي هي أن يدي بتاع الجنة بقى أيضا بقى سبعة على الجنة جنة الجنة بقى فهو أنا صحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت كبير يا أبو توقع حديث عن أبو قال إذا لذلك كلمة لذلك سبعة على الجنة da ya da kalmar daren ishirin da bakwai ba abin da wasu ba ne lokacin da annabi ya faɗa a wannan shekarar ko kuma da ya faɗi wannan a shekarar ishirin da bakwai zai faru amma ba yana nufin fara daren duk shekara ba mutum suka ɗauki a abin sun suka yake kawai kawai wa kana da da da da da da mu samu wani auka ya rasu da wannan annabi ya ce daren ishirin da bakwai ne ko da tara إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحساء أو من رجل أكي ملك تلك أكي ذات ولي عدد الملائكة تلك عدد الصدور للسنين وقيل وتبقى عدد إنها ليلة ثلاث وعشرين فاجئ وتبقى عدد أيضا جلد أوكل والسلام لذلك بقوله إذا بعد دليل جفاف فيها تعالون وتبقى ليلة ثلاث وعشرين وأول مرة تبقى عدد يجب ليلة القدر a daren ishirin da uku shi ma a shekarar nan ba ba za a zo a gaba wasu ba ko a gaba wa ina dai ya an faɗi wani kalilan da wani wani shirya daga cikin jararen old number yake daren jirin da daya kuma yau kowa ya san yau da ran laraba mu dare ne ke fara zuwa da kyau su yau baki da an jiri da farfafa wannan mai ko da aka dare ke fara zuwa shi za a gwada an ga wannan azumi yau a cikin ruwa ke fara sallah domin ta ci da daren ramadan wannan jini shi da ana yin tikari da zarar an ga wata an karo na a yin tikari da ke ba kawai ne wata jini an ga wata an yi da wata zalla ne da ke wata yin tikari da ke ina wanda ke magana in ka zauna ka ka dauka kuma wani abu zai faru da yanzu ko ba ma yin tikari ka gama ana gama kana to zai yi Ina jin labarin a goma da ke wasu hannu an karbi kan duk ta da ba da hujja da faɗin tarihi idan mutum ya wani lafiya da Allah da Annabi ya rabu da ita ku nemi da cikin da abubuwan da ke ko cikin idan da dara an kuma in da makina ko bakwai cikin kwanaki tara ne an ko ko bakwai da suka rage an kuma da tauki da ko biyar da suka rage an kuma da tauki da ko uku da suka rage an kuma da da da ko da da wa bi majmu wa bi majmu ya yi ruwa mai in ka kada wannan ruwa yayin su aka za ka samu kalbin biyu cewa ana da yakan kalbin biyu ne da layali al-muslim da ajin al-awaq ya rawa koji cewa lalle cewa to daren da yakan kalbin biyu da cikin daren nan ne na wuce a cikin goma ne yanda ne ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara shi ke yawa yau ke rayu da ran duka duk wanda ya rayu da ran goma ko da rayu da yakan kalbin sai dai da gida zuwa kawai in da gida zuwa mutum ya ware ne a wakasta kome da zai kan da ya san da zai kuma yawa ba ba wata magana sabuwa mun ne yi wa zama da zai kan da aljan dare na ramadan wakasta kome wakar za ta kome wajira ya ami idan za ta rauda da talafi ne wa ba na zai da jira وحاولوا لذلك كان الجنود من العجل العواقل من الغداء وقد تكون لذلك كان الجنود من العجل من الغداء لا فالجوع أوتي من العجل من الغداء وبمجموع هي بجل هذه الوجل من العجل العواقل من الغداء بل قد جاء صريحا في قوله جل وعلا إذ ضرر من الزيادة أخرى عشان كده أنا بقول لك تعالوا لذلك كان الجنود من العجل العواقل hutun daji ko ne mun da ta sare a goma kan jira wa ba jira wa da na jira wa wa kan ta kuma da ta sare da jira ko laila jira wa da je ne ruwa a samu da ta kada da daren kan jira wa da wa kan la ta kuma da jira je ne ruwa da ku ba ma a wuce ne ka sare da wani alin talatin akai to a daren talatin suna ta ya ni idan ka da wa da da talatin ne ba yana nufin idan daren wa da ko wa da ya ci kwana da ودليله ما هذا ما تدل هو بين ولما هذا مقال جاء قبل ذلك kawai wai an samu karin kwana ne to da rana wayan gaba wuce kun ji an gaba da ya balle ne shike ne idan ka samu karin ko ku dawo da wannan ne ko yake amma abin da ya ba a dora wai ko ba da kuma wani ne bane da mutum yana da wani shi ne dalili domin da yake zai yi yawa da nini ba ka kawo suna nufi a biyu ba dalilin da shi ne abin da ya kawo da ra'ayi da abubakar da fara jin bahari an ana so ne laila ya san da yake so garan karfi ka da mala ka yi da rabbi ko kuma da aka yi da rabbi da zai kai da nan rawa da rabbi da zai ba ko da za a yi kawai sai abin ka ka bauta wa Allah ba ka kace wa aqulu fi hadhihi kullihi abin ya ga wannan duka Allah musulmi ya da Allah ne da shi musulmi yana ko da da da da da wani da yake da abin da Allah yana kokarin dajewa a goma kaje umuman da ba ya ta aje wajen bin Allah wani kuma ba da kudin ta kan zuwa ga Allah da kuma kan da ba da sadaka wani kitabu da ba da intikafi da yin intikafi فما كان عليه صلى الله عليه وسلم قبول الرسول وأحمد في السبب وقد حث رسول صلى الله عليه وسلم على النبي عليه وأكد على صيام ليلة الكريم بقوله يا أيها الأخوة ليلة الواجب أيها ليلة الكريم وقد تسوى من صام ليلة الكريم إيمان الله تعالى دون ذلك يسوى يدا أدل ليلة الكريم إلى الإيمان الجميل والله وفي له ما تقدم من ذنبه وأباب الدعوة أبو بيه لما تنزل على هذا ليلة الكريم alamomin da ya rasu kare ne alama ba da yake guda ka alama su akwai alamomin da za mu yi da rasu kare wanda suke bayyana a daren da rasu kare ne da da shi ne ko kuma da rasu san hadu kalkabu ai ta rasu kare dan in daren da rasu kare ne a daren babu kidaran mai sauki da cikin dare wato abubuwa sai a dinka irin kwandisi za ku ga babu damuwa ba daɗi shi ma da yake tare da tsayi ba mai sauki kuma mai daɗi haka da rubutu la haraja wa la ba'da dan da rubutu ba daɗi kuma ba tsayi dan da kuma na alama wa annahu la yu'ma biha bi nabi hadaran ba a je wurin wannan taurarin da Allah yake je dubawa wa annahu kunna nabiyyu minha kamar yadda yake da halin jinna wuce hawa fasara babu wannan tauraro ba za ka ga wannan tauraro ta wuri ba wannan jamsa bi ta biya biya ta kiruku ga inba bayan da ya faru a wasu gani in ka ɗaga ido za ka iya haɗa a safiyar da in ka ɗaga ido ka kalli rana za ka fanta ba da haske amma kana iya kallon kayi rauni a wani hakan ba ya kashe ba ne za ka iya kallon ta amma ta yi jaje jaje ya ji a alama ba ta da zafi wannan ba zai zama ya faru ba su abin ganin ba ne don ka san fuka wani da wata an ja da su kuma Allah ya gada ba wa da yanzu zai gani ya zai yayin jari kullum cikin aljihun da zai a ba irin wannan guda uku wani ya ce wallahi ishirin da uku ne ya ce ai ishirin da biyar ɗin da mai yau wallahi saboda shi ba ya ishirin da uku ba amma da ai ta mai rika kuma ne ne ma kai daga ko ta ga shi ne kawai dan ko ba a ji an samu yana ne kuma guda a cikin wannan an yi ishirin da biyar an yi ishirin da uku an yi ishirin da bakwai sai mutane su zo su ta mutu malalata su ne an aka da wuya idan kwana ne da nan suka ba ruwan Allah ya ba ta shine ma da yake wannan ya ga shi da alama shari'a wannan alamomin sun zo kara ya hadisi da nabi sallallahu alaihi wasallam ya bi da dauri da kauli shi da daga cikin zabar wannan da lailatul qadr lailatul sab'atul salaka adan yake zarar lailatul qadr dare ne mai sauki sakacce la harada wa la barida ba ne zafi ba ba ne sanyi ba sannan ma da yake da biyun kan da ya zuwa ga haifatul habara rana ta aka tantewa a waje gari mai rauni kuma za ta ja da ja wa an wani da ta rafi Allah wa an wuka ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lailatul qadr lailatul malika lailatul qadr dare ne maka sauki la harata wa la barida shi ne malika in da jira maka rawa la harata wa la barida shi bandatin da maka sauki ba da duba wala yurma biya bi najin ba mu yi ba ba mu yi wannan wato ba a jiba a jaruda wato da wannan kibiyoyi wani da alamar da yau ya ta zo ita su lafiya a hada wani da alamar yi wato da ni za ka ga rana ta hudu ba ka da zafi amma da bajjar su ai mutu ita ne haske shi ne bajjar su matsayin shi ya kuma mai haske wani ne da rabbi Allah wa anhu ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعه ليلة الكريم تدلوع الشمس لا يدعى عليها annabi yake jaran da ya tsare rana tana fitowa ke garin da ta tsare rana na kullowa ba ta da ba ta da hakki amma ba da shi ka Allah kasin sai ta ce wata ta ta ga ai hakki ne da hatta ta ta ga malin da ta da du'a ne da tsare addu'a da ake idan Allah ya dace da ne da tsare ba mu Allah mutahabbu lil insani an yada awu fil layali an so ba mutum ga duk mutane su yi addu'a a daren allaji ne zabiya ya rasu kare wata ake kwanan a kan adara da ya rasu kare ya hada du'a da wanda addu'a wani aisha rafi Allah wa na amare na da ya da kara mafi da ya ce kun biya rasu da na ya da ya ba ikin Allah a ra'ayi da ina harinki har da ya rasu kare ba a kudu fiya ka san dai annabi haka jeji wa ka fito ke tsoci aisha ko wanda kan so ku kawo wani gudunar abin da kake kauna abin da kake ku shi ne yake ne zan ce yake ne kada ku ne yake ki ce Allahumma innaka afu karim ya hubbu abu ba ba ni ya ubangiji lallai kai ne abuwa ne mai karamci mun bari karamci nan da nake da abai ko yawwa sai ai kai abin da wato a ba ka abin da ba ka san ta ba shi ne karamci idan mutum ya zo ba to da haka kawai shi ne karamci idan ko kai ma aiki ya kana ma to na shi ma karamci mun bari Abdullahi bin Jabir saboda karamci shi ne ma da yake mutafarrika ne abubuwan da suke rai da daban daban da rai ne su ne mutafarrika ne abubuwa daban daban guda da bazu basani abu wasu matsaloli wa da aka hukunta hukunta ta da annabu bin duwa wanda suke da alaka da tsayon dare wani zalika a mafi ibrahim wa hali hada ulwa shi za ma da yake na zo wato in ware su da wannan tafiya lima shi za a kira su da kalmiyar su mutafarrika ne abubuwa ire-ire daban-daban abin ba na farko ce du'a wa hatin alqur'ani addu'a da ake na hadda alqur'ani ko ga duk da zaman da muka guda gida a baya ko da da tsaro shi da ko da irin wanda muke a shekarun baya ba ku bi ba ku gurin da ba da ya kawo a rubutar da su ko da tsaro wani sauƙi ba wa Allah yana son ko ko ba da tebu da rashin tabbiyar da aka saba saba sai da fa'idodin da muke da su a nan ba yawa ba ku yawa ku ji da yake zuwa wa inda gura a tsawai shi da ake zaka in ka gani ta ji zabo da wani malamin da yau da shi ya kai da yi kokari da tafiya domin shi ne da tsaro da kamar ka ne na da ya fi tsaro da abubuwan da ya da wani wanda ba ka ne yau ma ne yake addu'a hatta ba alƙur'ani idan mutum ya zo hatta ba alƙur'ani yana so ya addu'a tattalaba halin da ne zai zo a yi hatta alƙur'ani ma zo ta yi ne jini sabani wajen addu'ar hajjawa alƙur'ani wannan da ne jimhur sarf annahu masru an yi sabani a kai cewa wai addu'a an zo in an hajjawa alƙur'ani wannan addu'o'in da ake da shi ne ma da yake abin da wato jimhur na magabata a sanar da kwale suka kai annahu masru abin da suka fi cewa ya ga wato ya halatta shari'a ta tabbatar da cewa an hajjawa alƙur'ani ana addu'a وذلك لدين السلف لو هو ده بقى بعد ده كويس جدا هذا قال ابن قدامة لألمدني ابن قدامة المقدسي يبي قال فضل بن زياد فضل بن زياد يبي سألته عن عبد الله لا تبقى أبو عبد الله وأي أبو عبد الله أنت لا تنسى على ابن مقدسي قل يكفي أبي أبو عبد الله ابن مقدسي وقلت زي نفسي أقول القرآن أجعله في نفسي أو في أو في الجراو يمكن الجنة لو كنت مع القرآن لا كنت مع القرآن وأقول إنسان يأتي كنت مع ذلك القرآن إنسان يأتي هوتي هو إنسان يأتي أجراو هم قد يجد يلي أجراو يجب لا يرى لا أجي أهوتا أجي أهوتا yake to a wanne zan sa a da yake da aro fi tarawu ka sanya a tarawu hatta da kuna da rajuwa an bayyana su ne domin ya zanto muna da addu'a mun samu dacewa da addu'a tsakanin abubuwa guda biyu Kuntu da nace, ba ba an tafi ba a mara ni, shi ne abin da ya umarce ni, shi wa ruwa kalbi yana bayana yana ƙoƙa iman wani ba'u da dai. yana addu'a a tsaye yana ɗaga hannunsa. Kala amma, abuwa da gurin da ke muku wa yi kira na ce ya zuwa da masu wannan amma, abu Abdullahi yana da Muhammad bin Hanbal. A yana da ɗan Abdullahi ko da littafin da nan da da alkoto da kala. Ko da dole. Yau wa Ahmad bin Hanbal ne ke. Kala Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ya ce, سمعت احمد قول احمد فيما يقول جبل يقول هذه احمد يقول في كلمه القران يلا فدا لوكتين دا يزو كذب القران يلا تو اذا فرقت من قراءه قل اعوذ برب الناس idan ka ka gama ka kammala yayin da kake karanta alqur'ani ka zo kana hawo da rabbi nan ba shi ne ka zo ka ce ba ko ga abun nan maganar da kake so yi a nan shi ne kaddama alqur'ani a wuturi ko kuwa sabar ko muke magana a kai ya tambayi imamu hawa cewa wanne ya kamata ya ce wuce ka yi a wuce a ba sabar saboda mu samu wato kalma guda biyu ko ka ne kalma guda biyu a wani guda ne wace sauti ba na yin addu'a a wuce ba muka ce ga addu'a da annabi ya koyar ya koyar mu haka ne guda ne ba da yake yin zan samu ne kamar yin da koyar da wata mun fi a baya to shi ne yake idan mu dace da abubuwa guda biyu abin da imam Ahmad yake da biya da shi idan ka rubuta ba a nan jinnatu wannan kanka idan ka zo za ka tsaya ne a alkafari ko a wutar ka ko akwai abin da kake zuwa Allah ya sa ku bai shi to shi ne yake idan mu samu addu'a biyu idan ka zo Qur'anin ka ka gama a wutar alkafari yake to kai addu'a ka ta ba alqur'ani alkafari sannan bayan an bar wannan kuma ka dace yake riba ka kuma yin tauhidi shi ne abin da yake nufi kuma wannan fa'idar dillin da wanda muka biya a baya ba mu san ta ba addu'a ne ku yi yanzu kai ku yi ta kaka alqur'ani ku yi zuwa ku dubu ko ba cewa ta kaka alqur'ani daban sai ku yi ba daban shi abin da wani kun gane kuwa yawwa to shi ne ma da yake kula a wurin da rabbi da kula zama min al-jinnati wal nas sai kuma ka fara addu'a ba ba ai dai ka bi du'a kada hannu wajen addu'a kamar da rukuwa kafin kai da shi kun ji ne la in da da za mu bi hada bayan ganin kokobi sai ai ka samu wannan ko ni wani ba zai samu ko yake wannan karatun na kai da kai ka samu yi bai ku ne kana yi rayuwa a la makka ya faru ne na ga maka suna yi ko kuma suna yawan kafa hujja da kamar ba ma da yake to amalu ahlul madina saboda ba da ne wannan annabi da wani duniya kun kuma da da ko su waɗannan sun gani a wurin kakanni su kuma sun gani a wurin iyaye su kuma kakannin nan nasu sun zauna da annabi alaihi salatu to da ba wanda ke da annabi yana yi ko na gwamnati idan kuma gwamnati a ba a wuce a ce amma da ahli da madina kuwa domin amma da ahli da madina ba ko ta ce wa zuwa annabi ko gani shi da ba da shi in ko da nake ji a ɗauki da shi a bani shi da ba duk abin da ba da shi an fito ba gurin wa bani domin abin da halin Madina ya fi ƙarfi domin su da suke zaune a Madina ayyukan annabi suka gani da shi suka dora to bari mu je zuwa sai mu kare yake rayuwa da baka da yawa da wa kana da biyar da wa yana ya faru ba mu je baka to biyar da wa yana shi ma yana haka da mutane a baka kana na ba da Abdul Aziz على عباد بن عبد العزيز وكذلك على رجل الناس بالبصرة مثل عباد العواتين إليك قلت أن جميل لما لديكم يوم وأخرج مدينة إليك فقل هذا يتي من يقول السمدة الإسلامي وقال يقول الإسلام من تيمية الحرام يقول تيمية يتي وروي عن طائفة من السلف أي أرى وشرد توابع دون مدن ثم غبتها إن كل قدمة دعوة مستجابة suna cewa duk lokacin da za a haɗa wa alƙur'ani idan akwai addu'a da wasu sai Allah zai amsa an gane ko fa idza ya rajulu ajiba da hatimi li rabbihi idan mutum ya zo a kanjan hatima sai ya wa kansa addu'a wa li walidayhi ya wa iyayensa wa li makarihi wa wa malamansa wa bi ni da wasu su ne mu'mini da cikin mu'minai wal mu'minatu da mu'minai ba ba za ta mata kana halalin jinsin masuro ba da yake wanda yana cikin abin da aka shar'anta sai an kawo kan da alqur'ani nan ne kai wato kai addu'a kana gurin da ba ka da ba da wani kun kita ne shi biya a tibiyan biya ada bi amana fil qur'an kana ala ma ba ka da wani to an ka ba ku in ka na ba da ba ka da tibiyan ala qur'an ya kamata a maka barakuti bi ada bi amana fil qur'an na san da alaran gobe a kuma kuma ba ma da shi wannan ko da haka lalle ita da alaran ba dole ka ji wannan da zai yau shi ne sai malam malam yake arba ba a kula da su ko kana da su a waye ne da zan ji malamai da wani ne na ba ka ba ku ne na ka ba ka ne ko amma dai an je da je ba ne وقال المبالغ يجري المسألة الثالثة مسألة أخرى يستحق حضور مجلس ختم القرآن أنت أنت وقوة تفهم الضبع النجم فاوى على رموك على ورقة على رموك يجوز أن يقول وقال يقول يجب أن يقول يا أخي وزع تبيع فأخوة التبيع بها لا يجب أن يقول saboda haka yana da muhimmanci sosai kai ba abin da yake shi a ya ji ana da shi da daban hadisan alqur'ani sai mutum ya zo hadisi kuma mai ladabi in ba ka so sai ka hadisi kuma ka a dole abin da ya hada ya abubuwan da yake zai ka dauka ba bai hada da alqur'ani ba amma zai koyi ladabi duk da garin gida da wannan qur'ani ne yake tafiya وفي ما استخدام هل سوى وبالتحق حضور مجلس كتاب القرآن هل سوى على حضور دماغ الحكومة على القرآن استنباط متأكدا ما لم له اليد وأدو مستحبا ثم لقلبه وكم تود في سيئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بخاري ومسلم عن النبي أن أمر الحجاج الذي يرى المرسوم تحت هذا بالخروج والتعليم ومن العلم cewa ranar idi duk ma za su fito ba ta al'ada ba ko kina al'ada ku tafi masallacin idi ne hajji alkhaira da dalilin saboda ta halatta da dalili wa da'awatul muslimina da addu'o'in musulmi haka ba alqur'ani ba sai ne wani babban da ke yi shi ne ma da yake ko wa wanda ne ne yau da abin bawo da islami ba an ji da ba mu da ne a cikin sunan da da suna da abin dawo da suna da ruwa da wannan da aka رضي الله عنه أنه كان يجعل رجلا يراجع رجلا ولا يدفع الله يحفظ كل ما في القرآن لا تتجاهل أجل ولا يسمى ولا تعلم ولا هذا يقول يسعى في الكلمة مراقبة مراقبة هي كلمة فاعل بتكبر بيديها قال جل في قوله إلا الذين رسول حديث رسول أول يقول بيديك كل بيد أول نبي يراجع رجلا يقرأ القرآن ثم ذكر أنه ما ذكر الحج من فرجع القرآن sai abu da abu da su karɓa sunan mun ne kullum babun da suke zama mai karatu sai ce wani ya karɓa duba ka da ya ga kawo karɓaɗi wanda a yin sai a gaya ba a agogo da ba amma zai fara sai abu da abu da zai kuma wani shi ne abin da yake kai za a bada hanyar kuma ba za a ya zo ya kuma a gama ibn abbas shi wannan wanda aka zabura a wajen da ibn abbas أصحاب ذلك أن لا نعبدين أو أبوان فلا تكتبون ورواه ابن أبي داود بإسناد يوم سميحا ابن أبي داود يا رويت إسنادين إن جسدين بن أمير البخاري ومسلم وكإمام قتادة الثاني علم الجليل وكم ثاني من على إمام داود أما أول تجارة لكتب سورة مالك من يتابع قتادة ابن دعوة الكبير idan malami yana zo ya ajiye karatu ba zai karanta wa kasa ne duk wanda ya zo ya tambaye shi ko zai dama da shi kamar kwamfuta aka kasa da yau to shi ne yake cewa kawo yake a zarar ina mu jami ya aikawa na ne ko jama'a hannun ruwa da aka kamar na kan da ke yana ko ya ce a kan yin sayi wa ana tuni malik babban kan yin ana kan malik ne rafi Allah wa ana idan aka kuma kura da jama'a hannun ruwa da aka ya zama kuma zai yi kuma matan da iyalan da yayansa wa da hawa ya addu'a wa rawali azani da shi azani da shari'a an haka bin auyena sannan ya rawaito da isra'ilansa ingantattu daga alhaka bin auyena a tsari ne da shi ma da daji hali shi alkarin da mujahid wa utuba bin lubawa fakala ya aika wa mujahid ko ta mujahid aiko sauka guda uku yana gaba Abdullahi da Abbas daga fatiha zuwa nasu ko ta awa bayan duba ke yi wajen sai an yi bayani a kan tafi da yake sau da gaba tafi cikin tafi in ka ana magana da an ce ba a cikin ɗalibai ba za a zuwa makarantar ma ba a wato makaranta da Qur'ani ana ce ba mujahid in ka dau mutuwa mutuwa da tafi sai Ibn Abbas da karo kan mujahid ta zo koyewa ابن جبل وعتبة ابن لبابة فقال أيدي إنا أرسلنا إليك مو أيضا مدني لأننا أردنا سوي مني لكم أن نقيم القرآن وفي ذلك تبعد القرآن amma shi wannan hakan jina uyaina babban zalimi shi ne aika wa mujahid da utuba ibn lubaba فقال يستدعي إلا أرسلنا وكما أرسل إلى مجاهد وكما بين النبوة جيل إلى هذه حتى بين عيانا ومن ذا جوائنا وإذا بايعنا يستدعي إلا أرسلنا إليك لأننا وردنا an nafsi bil qur'an mu aika ma ne saboda muna da gurbin ne daukar alqur'an wa du'a yustajabu inda katin alqur'an mun san cewa ita kuma addu'a ana hausa ta lokacin da aka lokacin da alqur'an wa bi ba'd riwayat sayya annahu kana yuqal a wata riwaya wasu ruwayoyin da su su ana cewa inna rahmat tanzilu inda katin alqur'an rahama tana sauka lokacin da aka lokacin da alqur'an ورواه بإسناده سليم هو روي بإسناده هو رواه الزبا يا هو سوء إسناده الجزائي عن مجاهد المجاهد قائد فهو من يتبعون إلى خدمة القرآن يقول تنتظر في سنة حدوة عند راح حتى مع القرآن سنة سوى تنزيل الرحمة رحمة ثلاث ثم قال النووي لا إمام النووي في المسألة الرابعة مسألة وقت الدعاء مستعمل الأسود المدني yin addu'a abin so ne yayin kake wa alƙur'ani kike ba wa mutane gidan mutahabbanci ne karbi ne ba da kwana hukun matsalatin da ke kaula saboda abin da muka ambata a matsalar da ta gabata wata karar nawawi din ka za a ruwa to nawawi ba za ka gina da al'adar kuma wajen littafin da ke kyau ya ambata a cikin littafin da al'adar ta da sai misali da bauta ba da zikin ba da yadda wa min nususi na ulama Shekwa Bauza ya faɗa bayan ya kwararo da sosi na malamai وغير السلف da ayyukan magabata yake fata bayyana min hadhihi nuqul ya bayyana a gare mu da wannan abubuwan da aka kuma anna du'a kadma alqur'ani fi salati wa ghayriha laysa bid'a cewa yayin da aka zoka kuma alqur'ani a cikin sallah ko wajen sallah yake ba bid'a ba me yasa kamar yake ba da mu'asiri kamar da aka samu wasu daga cikin ƴan zamani kawai sai su babbar da abu sun ci ai bid'a yake to ba bid'a ba yanzu kan kaula duk da kake tunanin a cikin ya huta yawa ko da haka kaji ba da za mu kai ake karatu ba ba da za mu kai ake zuwa ake duk wannan ya kuskure wa kan dide a wani ba da haka wani ba da kuskure bane shi ka ku kana kara girbi ne wa kana kara gano kudurin mutane to da za ka kara gano zai gane a yana da kudi shi ka lokacin kana wani abin jirgin da zai ka kuma ne kawai wa mannan lawa da na kai dai kai karatu kawai kwarai kuwa ko da haka karatun shi ne zai kawo ya ba da kai fara tashi ke ce wa kanka rashin tasu ko ba su rinka ne yake rolin dawo da zarar ku tana da wasu zai ɗauka kuma ma mana gani sai kuma kai kaɗan ne ba ka gani Nisa kullum karatu min al-mahdi min al-lahadi za a bauta abubuwa da kyau. Kaji malam ko za a yi da zangar yan zamani kawai yan lafukan da wata hukuka lokacin da nisan da ke duk wanda ya kalma alkur'ani ka zo kai addu'o'i ka wannan bid'a ne ke ya ya mare ne kuma ya kullu ba da ba su ne bi an kawo wato min amali da domin ya da ayyukan magabata wanda ne kullu talabu domin magabata wanda ta dace wa qur'ani da fadala ba su da ra'ayi ba ta dace da kwallolin da guda uku shi ne karin na fi karbi sun mallaje ne da nuna mutu akwai ya yi ai ta fi jami na fara yake wani na kaunonin guda uku ba za ta ba za ta ba kasancewa da ya amalo biya a ce suna yin biya kuma su muka fi jini wannan ba kuna da na biya muku wurare ne da ya kamata ka yi highlighting ka biya layin da jinsu ka rika koma muku ku tana da tsawala ka koma domin za ki ba a bari za ka samu wani wata ran sai da biya ko da wani guri ka samu wani za ku ce ko ko ko ko a kan zuwa da ku gobe da ba wallahi da da ba amma idan ka ko ka nuna wa kake da zai shi ke nan zai karba ba to da an yi wannan matsaloli da yake da su matsaloli ne masu tsada sai ka da lai to kai gudu na kai to shi ne ma da yake cewa walakin la yamdi mubalagha fi tadmir du'a sai dai ba so ka wato ka kai matuƙa kai kai matuƙa wajen tsawai da addu'a bi gure da mawara da ba da abin da ya gangaro da gaba gaba ɗaya ba amma ba an ba addu'a yi mafi matani kamar yadda ya sayo sun limaman mu kuma a nan na masallace suke sai ka ga addu'a ta fi karatun tsaro wannan kuskure ne gaskiya ko da ka ga su jirgin yana yi a halin ya zo yana kai ya kama wanda yake biyar ɗin biyar ko kuskure Allah ya kuskure kuma abin da yake da kan yake ba da mamaki ka ce ke ba da ake ji alƙur'ani amma kun da ake alama ma ake da sala eh kai ya ko kake ko wanda lafiya dan an ce karanta alqur'ani ana zuwa ba gudanar da baka da ake yi da dai bai da an cewa da zaku wani da cikin baka da su bai in yi su bai yi wannan ka da zuwa wani kai din ne da ke zuwa ba baka da ake yi zuwa kai da kan ku kuma kai ka hada ce ta lafiya da kari da hannu ba ka kuka ba an zo ke Qur'ani da ba da yake ba kuka ba amma an ga ana Allah ya ba mu kuɗi kana kuka sai ba ka san da gyara wallahi da gyara ko a ce yayin da kaji ayoyi da dabbobin alqur'ani da kuma wani girma Allah shi ne ake so ka idan ba ka yi kuka da kake kuma ba da kuka da idan da ya saba kuka dan tsoron Allah Allah ba ya kuka kuma ga wajen da idan ba ka iya ba ka dan ko kuskure irin ke zawo kuka ba da ba zai ran da wani kuka ba a ga kana kuka ba yawa shi ne kawai to wannan shi ne abin da ya kamata ai wani gaskiya da gani ya saba da yana kan sai kuka to shi ne ma da yake ya bara nan wala ibra wala takun babu sakaci ba wuce gona da a cikin ko ibra shine saka gazawa da kuma wuce gona da ibra shi ne wuce gona da ba ku kuma gazawa kai za a dai du'a'in muktasar jami'a idan mutum ya roda addu'a ta kaitacciya kuma wanda ta kunshi komai Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati ina ga wasu mata mun yi karatu na ce nace muku wannan addu'a duk lokacin da annabi yana yin ta da tsakanin rukunin yamani da hajjar da afiya na rinsu da ana ba shi da abuwa da zaki fara a kai ba duk abin da annabi yake da zai yana da wani yana zuwa da yawan nan gurin ba ya zuwa kuma karatun qur'ani salati istighfar ko da dai da wani shi kuma Allah ka ba mu mai kyau kai da ba ka da ma'anar qur'ani da ba ka san girman sa Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati Allah ka ba mu duk wani abu da kyau kai da za ka ba ka kuɗi da zaki da zaki kai kuwa har abin da baka faɗa ba akwai a cikin haka mutum ne wa bi akhirati hasanatan shi ba dole ba Allah da abin da kake yi ka zo rukunin da ba dole ba ka jawo ba kai da halar to da ba za ku ربنا آتنا هو اللهم آتنا لا تهلك حديث هو آية ما يريد قبول الدعاء اللهم إنا نسألك أن لا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كان يسأل الدنيا أما لا تسأل عن الدنيا بالعباد جامع ومنها موافق للوارث والكلام جنجل إلى عبد ومنزل النصوص فلا بأس بابه لأن الدعاء مشروع جنسه في السلام هذا هو جوا يريد الدعاء أن كان جرى وليا كتابا bal wa bi salati abda kai ma ne yake kai ma addu'a a sallah ke mu da ne kari da ne da wajen sallah wallahu a'lam ana yi mutum kalamu thumma dawkala da kalam fawzan wato wake ka bil ba sai mu wallahu ta'ala ma ne yake sai fawzan ya dauko ba da wani ibnu ba Allah ya mutu Allah ya mutu rahama gaba da yake to fi ma da karahu bi annahu amalun masrur maganar da yake yi tana bayyana da cewa lallai wannan yin haka aiki ne da aka jira Allah wa fi da wasala da yin wato aikin magabata shi ma akan in wannan addu'a wala barka da zai ruhu da yin salati au qalila ma da yake aikin magabata baya bambance ma tsakanin wato yin addu'a a cikin sallah da wajenta an ji ba magabata idan sun zo kace wa alƙur'ani suna addu'a to idan mutum ya zo yi a sallah ba da yin yayin da rike ta alƙur'ani ne wannan addu'o'i yake duk da wannan ta wajen sallah ya hada ta ba a sallah shi ne abin da yake faɗa a cikin cewa ya anna du'a wa sunan jinsu ko bi sallah an gane ko yawa domin an ga an dawo a jinsi yin addu'a a sallah to yayin da zama kike ba alƙur'ani a sallah ba mun ba da aure ne addu'a a sallah na biyu man lawa an ya koma fa kala wasu aidahu duwan da wani zai yi tsayar dare inda zai yi gari ya ta da dare alaƙulu kama da kaddama abin ji kamar da ya gabata yake babu mu'amala da ala salatin kiyama wal mu'min an so mutum ya kiyaye yin sallar dare da wujurinsa an so ka kiyaye domin mun faɗa duwa da na'am ake yi duk shekara ake yin mutum ba wai shekara wadata kawai ولذلك يقول جلاله لما خاف ان لا يقوم من اخر الليل ويمسك فينكر اوله انا قلت هو اللي يجي من صوره بني كاشي فرقا دري ما ويمسك من فرقا an kake dare an gane a ƙarshen dare ne ba zo ne tashi ba yana jin tsoron ya ga yau yau ba zai iya tashi ba to da an gane in da ga tashi ke sallar ko ko da dai ya ba haka mun yi magana na a baya na magarba da ita za ka iya ya baya kamar yadda malam ya faɗa ita yake zuwa da fahimtar awal hukari sallah a farko da an yi sallah in jaji ta kike wuturanka wannan da dai an yi kuma a kira wanda yake ko ayi da shi a cikin dare wani jira haka da ne to ba su da su a cikin dare wani da sarata haka da ne mashhuda domin sallah a cikin dare a bar hadisi halarta da halarta zuwa halartar mala'iku an gane mala'iku suna halarta wannan sallah وذلك أفضل وهو هذا الخفية ومع ذلك لذا هو عليه فمن فمن نوى أن يكون للصلاة فقد وجه عينه هو بإذن يتسلل إن دليل إن الدين الدليل كتب له أجر ما نوى لا أرد دعوة لا دعوة بإذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما الذي يأتي من أتى جراحه هو بإذن فقط وهو ينوي أن يقوم يسلم من الليل yana da niyyar ya sallace fagala batu alaihi wa ta yi biya irin da ya hana shi tayi da ciyar da yi da Allah ya yi kutiba lahu ma da ba za mu zama abin da ya yi amma ba ba wanda ya tarin da waya ba ba ku ji ake ba ya tarin da waya bai kwanta wata biyu dare wannan ba da niyyar dama ba da niyyar wannan kariya take ba da niyyar sallah wannan ne wanda ya kwanta ba ya yi jawo har shekara goma da niyyar wannan kuma Allah wani mutum kan yi da rabi da wani amma wanda ya tarin da waya ya raba da shi ma kan bai tashi ba a gida ba mu ga yace ya biya ta ba ma san nan ba wa kana lahu musallatan alayhi min rabbi wanda ga shi mun ga abun da Allah ya yi ba an ga ne ko cewa akwai bakin wannan sahabin da Abu Musa da yake cewa in mun da haka su kauma su launa su kama haka su launa in mun da haka su lokaci gaba ta ta shigo kauna ina neman lada da barci na ga dai da nake neman lada a kiyamun lori ta yaya shi ne ka kwanta da niyyar za ka kai domin barcin gaba da ta haka kai da lada ake ba har da kai da lada kiyamun lori ake ba barci ne lada ke wanda ya kwanta da niyyar wanda ya zo shi abinci bari da niyyar cewa bari ya ce karfi da Allah ga ladan abinci kuma ga ladan wannan abin da ya gama digirgin mulki a jikinka gaba daya ya koma ilmi da ranar jila da ra'ayi gaba ko da haka kikkiawan ne da za ka ba ka lada ni da aka jibu lokaci da ba aka jibu kauni aka yi faɗa ku kada ne da mamma saboda akan kana kan bacci ne lada zai karka da ajiya kullum cewa wata kwanta da kikkiawan ne da ranka da dare فهذه مجرى لكل مسلم ومسلمة ولا نجد أن يكون المسلمين مجرى أن الله يؤتيه من الأجر والمكتوبة على حسب نيته ألا أنا غيره ولا داعي تعتبره وكل نية وقد سألك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الذي لا يجد في أبيه إنما الأعمال بالنيات بكثير duk ayyukan da za ka yi za a ba ka wato in kowane aiki yana tare da niyyar wanda ma da kulli muridin baya ko da mutum yana da lada abin da yayi ya na uku kurudin da zai yi tarawo ko karma da yan sallar tarawo to sahabu da lada tarawo ne ne da an ko ba da sallar tarawo amma su sahabu da rijali kamar da aka zo ga maza da umumin da su da ni da saboda wani wannan sosin da tsaro a kai mutum da nasu da yake a zuwa ya sallar tarawo ya da maza kawai هذا وهذا ولكن إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد إذا كنت تجد سيره فتاوى الله وينبغي لها أن تخرج محتسبة يا كما أدريت تبدا cikin kunya shine muhtasiba gode tabda cikin kunya muhtasiba da bidda dalilin da yake da bidda ta gurin da madin a wannan ko da askar injidalu da da abin wanda yake da karkar da gudanarwa na kwakwalwa la yabdu min badani hajjin mutlaqan kai wani abu ya bayyana a cikin ta ko da kai eh ba da wani zaman da yake za ka ba da kuma wani ta kawo a idan za ki zana ko ba kuma ki zo ki wannan tsarin foundation wannan jambajin da ta kuma duk gobe duka mata wannan sannan ma da yake hadarin dadawa da yake bayan da su zane duniya kan yi sarki ado ta ba ado ko bayan da su zane rawani kan yi sarki kanki daban-daban wani wani da turare wani bukun turaren ruwa wani bukun da turaren wuta domin ka san yan da rubuta suna turaren wutar da in ta shigo nan yanzu kamar ko kina suna mu shi ya fi nasu sun da wannan tambayar ta san yin zubo yana zubo a sai kaji kai don ya zubo to kuma wannan turaren da suke yi bai haramta shi a gida ba irin shi alwanta shi ne zubo kenan na ji abu wani wani ne ya zubo a cikin da wani kira wani ne da wani kira wani ne a wannan amma da wani ne ya zubo a cikin da zuwa da wani da shi yana cewa malam ɗan mai dubu da kawo da yake mutane ma je kan gidi da yake da shi da shi wannan kuma kai kai gudu ne yawa ya abu da yawa yake mai jiyo wannan mutane ma dole ka san suna turare kana kana dole haka wannan ji an gane ko shi ka ga kai mai dubu da lawa ya kamata ya wata guda eh ba da zama ko an zama ba da karanta to shi ne ma da yake cewa kaga kuma da kuma da kuma girman da yake na rufe na yin da kuma ba da shi ne to ba ba ba shi ba ba shi a cikin ya ka ka mutane to wannan shi ma da yake cewa ma da yake kanta buku wanda shi ke kira rawa kar su kai rawa ne ba bayan da suna mu za a bace da sannan kai mun tafi ta kuma duniya da wanda na ta ji hutuwa za ka kuma suna kinkowa da kansu amma masallatai suna da ba kamar nan ba ina ga ko ba su da can da baya duk wanda ka gani a kan dole ne in dai ba an haɗa biyu ne to za a ga zai ko kaman in kika yi wani cewa a ce wa ai kawo ku nan to da ka shi ne abin da ake hanyar da wanka maza da idan zai yi alin da sabo baya da ko ko yi shi boy wurin da za a gan ku je ku ana nan ku amma ba za a gan ku cikin kallon da za a zauna wa kullu ma yasira wa da abin da zai fita nan biyu kaga ta ga mutum kaza an waka ba ta ka ta nan ko ba ba da waya a ji ma ka san ba sallah ba ta nan ku ka gida wala yawa idan ne ko ai za ka da jihadi ne ko jiya idan ka fito da wannan kafiyar bala ba aka tsora ne a cikin hadal khaira hatta halalta alheri wa da'awatul muslimin da addu'o'in musulmi wa tasbahu qur'an al'adatu ta saurara alqur'ani wa kada allama aqamu diniha ai za ku wani lokacin an yi sallah rafa a wani koji ba da kan faɗa karwa za a koyi da wasu abubuwa ke tura abubuwan da ake samu a mun biya ba a cikin nasi cewa an zo rutini ba sai ta azumi kawai ba mai annabi yake yi ba idan ya gama hukumi ne kuka ce da uku an san gudu na aka gudu sai a ce subhana da bari sai kogo wannan sauran a kan da kuka a faɗa da kan karfi ko subhana da bari sai kogo kun ba ka wannan sunna ta kuma da gidan su to shi ne ma da yake mana to kaga na koyi da su irin wannan abubuwa وتدعى وتدعى الله أقام دينها وما يجب عليها أن تتعلمه da abin da ya zama wajibi ta koya a ta tafiya a ibadatu a ɗan ibadata ta inganta wa sallallahu ala muhammad wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam kira da abin da ya tabbata da shugaban malam muhammad da ra'ayinsa da sahabban da gaba ɗaya a gaba hu ali bin anwar bin nur muhammad al-aziz hadisi wallahu ta'ala domin lokacin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu amfana ko sai ka bani akwai da wani wani ne wani da zuwa da Abuja sai kira ni muna muna da abu kamar ne akwai akwai malaman mu ba suna bidiyo ne wani malami na ne a je kira ni yana Abuja yake cewa wannan rawadatin da muke yi yana cikin cikin mu yana bidiyo saboda haka sannan akwai wanda da kasan waje suna ta bidiyo akwai wanda da kada sai a dukkan abin da ake yi laifin da ake dawa suna bidiyo ko sai ka ba mu wanda ka ba mu gudunmuwa musamman wajen samar da littattafan da wanda aka yi hotokofin sun yi kokari kwarai da gaske ya zama kai ajariya da abin da aka yi amfani da gida su samu dada a kai muna roƙon Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya biya mu da bukatun su da alkhairi Allah ya yawaita mana ilimi mu kuma da muka ji karatu Allah ya amfana da mu da abubuwan da muka ji Allah ya amfana da mu aiki ne akwai irin da cikin da ke gani Alhaji Muhammad Abdullahi Kauda da sanin da ya rasu a Maiduguri yana san ma ina jin ba ya dawo ba muna roƙa ko ya dawo ba da yake ba ya kauce da ya ya dawo da ji ko ya dawo muna roƙa Allah ya yi mana Allah ya ba ku hakuri da juna kana akwai Ahmad Jima dan da kenan kauga mai yana da wato patient mara lafiya muna roƙa Allah mu kuɗin sauki da ba su lafiya wanda suke mana wasiya da hanyoyi na da kai yana da biyan musu bukatun su kamar yadda muka saba da da karatun mu yau mun rufe karatu kuma ka samu gwamnati ke za mu yi abun magana zuwa ga sarkin malamai muna da Allah mu kuɗin sauki ya saka mu da alheri hidima da muke kai da mu da tawaliya Allah mu kuɗin sauki ya sa mu ga mu salamu alaikum wa rahmatullahi نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي يؤمن بكل الشرائع وان تبقى في خير في خير كما بناه كتب وانت والجمال والنسوة وخير كتب وكون خير الخير كأن ينام أولاده عند السنة أن ويسأل عن yawa da kama da wannan littafi wanda aka wannan karatu na musamman domin ƙara samun da ɗan uwa wajen dacewa da ibada a wannan wata da yake fuskanto mu na gaba na roƙon Allah ya azurta mu ya sa ya sa mu cikin wanda za mu halarci wannan wata na albarka. Akwai wani ɗan da nake so in fara tunatar da kai da yanzuwa na farko kowane lokaci tun da aka fara karatun nan ana saka gaggaiwa da Allah ya yi magabata da kai gaggaiwa ta irin da irin yadda ke da kaifin hajja da kuma ayyuka masu yawa a kankanin nan kuma ba faɗa da yawa ba wannan ya samo asali ne bisa gargadon tsoron bawa da ubangiji in dai za ka ji tsoron allah ka kiyaye umarnin allah ka nisanci abin da ya hana to allah zai yanke ka kirjinka ya ta karyo maka baiwa ta ka kinta da karin addininka ba dajewa ba ce ba wai dabara ba ce ba wai kaza ba dole mutum mai neman ilimi zai zama kullum cikin dakatawa da nema amma akwai abin da Allah yake fahimtar da mutum wanda ba wai karatun nasa ne ko gano wata kuke ganowa ba wurin Allah da sauƙoƙi shi yake sa ka ga mutum ya zama Allah ba ka ta babbar ruwa wasu ta kesa al'ada kamar da Allah ba ka ta sauƙi yake wata ruwa wata ruwa wai almanku Allah ko ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da babban lokuta da yake da ta biyu karshen gaba da malam ke karatu an zo gaba da niyya niyya ita ce gaba ɗaya rayuwa ta musulmi da kuma dukkan abin da ɗan adam zai yi Allah ya karɓa yana da tare da yin niyya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin da kullum haka إنما الأعمال بالنيات bawan Allah ake garana ai nunan nan da ake garana ka kwanta kan bacci da niyyar ka samu ƙarfi a jikinka na karaya gari wannan baccin har ka tashi na da ake rubuta ma in ka kai ka nuna abinci ka fitar da shi kwari ka ɗau alƙur'ani kai tilawa da yawa na da za a ba duk abin da ka sani idan ka kai ka niyya ka nufa Allah da shi za ka samu kyakkyawar sakamako wajen ubangiji kuma wannan abin da ya zama maka a kai rayuwar ta duniya da lafiya amma dukkan abu kuma in aka rasa niyya kyakkyawa to wannan abin zai zama bai amfani wani da yake ba ko ba ta wa kanka lokaci da yi sai za ka zama masu kai da niyya da neman yardar Allah cikin dukkan abin da ya yi sannan ina so ƙara jin hankali ɗan uwa musamman gaba da malamin magana ta wannan littafi na ajiyar ya ba da hana nasu Qur'an wato babban muhimmin lamarin da yake cikin ɗalibi da yake so ya haddace Qur'ani ko ya haddace da yake cikin wannan littafi shi ne ya ma nuna maka kai me yasa ma kuke so ka haddace Lala an gane wanda zai haddace bai san ma me yasa ya haddace ba ko kuma ya ya ɗau wata niyya wata suke da gaskiya saboda aka sai ka ga aka ce ba a samu wata kamala da haiba da sabbin da abin da ake so a ga wanda yake ɗauke da alƙur'ani ba wannan nuna ta farko kisa ake so duk abin da za ka ji ilimin nan ilimin nan na addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ka dukkan ilimin da neman yardar Allah kai ake a ciki amma kada ne ki ga duniya Allah zai haramta maka ba za ka cikin aljanna kada ce wajibi ne a kan duk wanda zai nemi ilimi musamman a ce ma wanda Allah ya baiwa yake so ya haɗa alƙur'ani to ya san na dukka da ake so ya kiyaye dan farkon mutane farkon wanda Allah zai fara hukunta a ranar kiyama yana cikin gaba-gaba wanda Allah zai fara hukuntawa shi wanda Allah ya bai bai wa alƙur'ani ya kamata Allah ya kai da shi tambaye ya karanta maka bayar da yadda ka alƙur'ani da haddace ya sanar ma da kaza da kaza Allah ya ce ya kai da wannan na karanta da kai na yi kaza na ba alƙur'ani na koyar dan saboda kai na yi kaza Allah ya kariya kake kayan karanta ne don a ce maka makaranci don a ce kamuwa da kaza don a ce tafi an fara a ce a kifa ta a kan fuskarta a jaji a jefa Allah ya kiyaye sai da aka sanin wannan na fuska na neman ilimi da kai da taniya yana da cikin abin da Allah yake buɗa wa bawa kirjinsa ya zama na baya wato duk nauye da wahalhalu na harshen cewa da fahimta da dukkan abin da ya kamata ya sani sai da Allah ya sassaka masa ya zama cikin wato mai na samu cikin sauki kuma albarka da kuke gani ana samun albarka mai kayan yawa alkhairi da dawwamar gabawa matuƙar ya kai su niyyar sa ya rike dukkan abin da zai yawa da har Allah da shi neman yarda Allah da albarka da alkhairi za su kewaye shi a yau a kowane lokaci in uwa wannan wata yana da kyau wannan fasuka da aka tun da ana rahoton ana aika mutane mu dinga bibiya muna rike su mu aiki da ni kuma ba abin da ba ne wanda duk Allah ya zata ya halittu wannan duk karantarwar da aka yi Allah sai ya yi masa tarin alkhairi da ni'ima ita kuma ni'ima ana gode wa Allah ne da ita in aka aiki da ita in ba aiki da ita ba Allah Allah da shi sai da wajibi ne abubuwan da muka ji mu kokar tabbata ta hanyar sai ka ta azumi ta hanyar da tsaya kan ma'ana azumi mu ji tsoron Allah cikin azumi mu tsaya mu bauta wa Allah mu lizinci addu'o'i kuma mu dinga lizinta addu'o'i wanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za ku kwanta a du'a ɗaya kwankar jami'a. Aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yawan addu'arsa ana ji yana yawan cewa Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. a nan masallacin mun samu wasu addu'o'i guda hamsin min min jawabi jawabi da sallallahu alaihi wasallam in gaskatu mun karanta su mun san ma'anonin su domin mutane su dinga riƙe wannan addu'o'i don su samu alƙawarin duniya da lafiya an aka bukatunsa kai ba su zuwa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ya fi kowa ya addu'a shi ya fi kowa sanin me kowa ya kamata ya yi Allah akwai abubuwa da an zara ta da kiban dawa ko kuma ba ba ka roƙi ta ba ba ka roƙi nan ba ba ka roƙi nan ba amma in ka ɗauko addu'a zan kula da lama kana yi wasu addu'a da yana zuwa Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khaza'in hudayka wa a'udhu bika min kulli sharrin khaza'in hudayka domin Allah ya ce wa inni shay'in illa indana ne khaza'in ko yana da shi to roƙi ya ba ku sassauci na alkhairi ne rubi don talafi sassaucin kuma na aka zo masa Allah ya kai kan wani waje ba kai ba in ba addu'a Allah wa sallama ina wani kan ana yake da tunani ya fara wannan addu'a ne in yi an alƙal guda wal fuka wal afafa wal gina shiriya tsoron Allah karewa da kuma ne wadata ko idan aka ba mutum karewa ko ba wadata wutar aikin da ba za ta yi ko za ta yi in ba a kuwa annabi ba idan za a samu wannan sallallahu alaihi wa sallam amma da komai in ake kamewa za ta yi kuma ba a ba ka ba ai ya kadan ta kan kunan da sai kawo ba amma Allah ya hada maka wannan bala ai an gaba da kamewa ka kuma wadata kana kai ka da ba kana lafiya an fahimta ko saboda haka ku zama bayan masu na aikin mutuntar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'in nan wallahi idan ka dace musu akwai abubuwa da yawa masu tsarin tsari rayuwa kan ka zo Allah ya buge mai ko ba sai ka dinga jin cikin misali da alkhairi a nan akwai masu yawan sallah kun ji dai addu'o'in nan ku dinga tsayawa a kan waɗannan don ku san tattara komai na alkhairin duniya da lafiya ba wani kwanciya ta yi mutu da ba sai an kawai ka je ka ta wani da yanzu ya kuma sa uku ya zama wata doguwa da aka kawo yana hada cewa ya ta aini sai da duka Allah da Allah ma ji da kuma hare wani kama kama za ka je sai da aka ba lokaci dai aka karshe waɗannan su ne abubuwa da yake ganin na ba su na kai da kai na da rayuwa na ƙarshe don Allah sai wannan da ake faɗa kowa ba a yi abin da Allah ya ba zai iya siyar. Kan ka dinga kun kai ka waje, ko kai mutum kuna yau dinga aini in Allah ya yarda wanda aka ce na ainihin miliyan goma. Kuma a lokacin yana da dubu goma, amma dubu goma na ya fara ce shi kare. Wallahi ko miliyan goma ya samu da dubu amma kana da dubu ɗaya ɗari biyar wallahi za ka iya kai da shari'a ka samu dabino ke kai na ɗari biyu kuma kai da fara ka wanke a kowane zaman mamaki da nuna kana nuna za ka samu lada sai ka ji ka da kai ke da haɗa haɗu suna su ko kuma zai zanna a biyu na tafi biyu da zai ka ba abin da za ka bayar da wani ya kawo ke ta ka cikin lewa a tare ko da na ka mai gaskiya ko yana ƙarfi kai suna ka kai da niyyar ta ce da mai azumi Allah zai ba ka irin wannan lada. Ƙarshe ina mana bishara Allah ya ga wannan masallaci ne albarka Allah ya ga mu da samun ka ta fariyar lafiya wanda ana nan ana ta aiki a kan ta gani da rana don cikin taimakon Allah da ya karewarsa muna sa rai muna so Allah ya sa mana buri ya zamana zai azumi an buɗe ta kowa na fara aiki. domin Allah ya za a sanar da duka ɗaliban ilimi wannan tsare-tsare da kuma yadda wannan library suke da abubuwan da ka sauka ko a wajen nan wani bawan Allah ya kare littattafai yake da su ne da basira amma da na ga rasitin da abubuwan da aka yi na wajen miliyan uku ne su wani aka wani aka yi da kare littattafai sun fito a wajen su buɗe wai ko a nan kira wa za su duba nake sauran duk kuna da kuɗi kuna a ƙwararren ma ya fara sa a yi wuce a cikin yau ba kaji ba don Allah wanda ko wani ne ya wani da Allah ne shi ya buɗe kuɗin da ya yi ta bari da Allah ba ƙwararren kulawa ba ne na yi zai ka siyo mana a kasuwa wanda aka karanta ko da haka in Allah ya an saka lokaci za a ji a wajen babban malamin mu zai sanar kuma Allah ya yarda a saka da kare masu kyau da za a gabatar wanda idan lokacin bayani ya yi Allah ya duka za a yi wannan bayani na zuwa Allah ya kara ma albarka Allah ya bani kakayya ta kakayya da alkhairi da wannan kalalarsa da wannan takaitaccen aiki da Allah ya yi da yi Allah ya saba da su da nuna da kyawawan ayyuka abinda muka ji na rayuwa za mu kawo su da shi Allah kuma ya karɓa ya sa da mu da su gaba ɗaya wannan karatu zama hujja da irin da hujja a kan mu ba Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa duniya da lahira dukkan magabata da suka rasa Allah da musulmanu Allah ta ba su kyakkyawan ƙarfi Allah ta mu zama lafiya اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعطنا حسنه تقواها وزكها احسن من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن فتنه القبر ومن فتنه المسيح الدجال اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وجهل السماء وسوء القضاء وكما تقول على اللهم انا نعوذ بك من جلال منك وتحول عليك وهدايه بسنه والذي تقبل اللهم انت الحكم وتقواها وذكر انت خير زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والهدى والعطاء والزنا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنات والمؤمنين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك تجد الدعاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته